أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adbatu nabawiyya fi adab al-hayat al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wasallam zamu tashi a shafi na 130 ba al-istiliqa'u ala zahari a wada'u al-qadami fawqa al-ukhra naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an al-istiliqa'i ala zahari ووضع القدم فوق الأخرى وهناك روايات متعددة في هذا الشأن وقد ذكرنا في الفقرة الخاصة باستراحته صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واجعا إهدى رجليه على الأخرى وهنا سنذكر حديثين شريفين نهى فيهما صلى الله عليه وسلم عن النوم بهذه الطريقة وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تدع إهدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يدعو إهدى رجليه على الأخرى وهنا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الاستلقاء ظهرا ووضع آه ووضع إهدى الرجلين على الأخرى مما يجذب الانتباه هنا أن الحديث الأول يتده منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استلقى على ظهره وضع إهدى رجليه على الأخرى بلا أنه في الروايتين التاليتين ينهى أصحابه عن النوم بهذه الطريقة وهذا وهذا الوضع وإن كان يبدو فيه تضاد إلا أنه ليس كذلك ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جيدا في تلك الكيفية من النوم ألا تنكشف أورته أثناء نومه نومه وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الناس يرى لا يراؤون أن يتنبهون لهذا الأمر مما جعله ينهى عن الكيفية التي نام بها سابقا لاهتمال وقوع المحظور mala ya ce kwanciya da baya da kuma sanya kafa a lanka sanya ɗaya kafa ɗora ta akan ɗaya irin kwanciyar da waye gwada mana ko? ba a gwada ba a yi kwanta da ba mutum ya kwanta da baya ya ɗauki ɗaya ƙafa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya irin kwanciyar dai da hadisi ya gaya mana sahabi jabir ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan kwanciyar lokacin da yake hutawa a cikin masallaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan kwanciyar irin kwanciyar da jabir ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi irin ta din kuma a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yace akwai akwai wayoyi masu yawa dangane da wannan sha'ari mun ambata a baya in ba mu kumanta ba lokacin da muke magana hutun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi dan Jabir cewa wato ya ga annabi sallallahu alaihi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta da gadon bayansa kuma ya dauki ɗaya kafarsa ya sa akan ɗaya yace to yanzu kuma za mu ambaci hadisai guda biyu masu daraja wanda a cikinsu duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani kada a irin wannan kwanciyar da yayi kada a irin wannan kwanciya da da yayi na'am a ruwayar Jabi dan Abdullahi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sanya ɗaya kafarka a kan ɗaya zartar ƙaita wato kenan ba kwanciyar aka hana ba ko a wannan hadisin in kai kwanciyar to kar ka ɗau kafa ɗaya ka ɗora a kan ɗaya a wata ruwaya kuma har wa yau ta abdullahi ɗin ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce kaɗayanku kaɗayanku ya kwanta da gadon bayansa sannan ya ɗauki kafarsa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya mala ya ce to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya hana mutum ya kwanta da gadon bayan sai ya ɗau kafa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ya ce abin da ya kamata mu lura da shi shine hadisi na farko wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan kwanciyar ya ɗauki kafarsa kuma ya ɗaya ya ɗora a kan ɗaya wato yana nan sai dai waɗannan ruwayoyi guda biyu wanda za su zo wanda annabi sallallahu wanda suka zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kwanciya irin wannan to irin wannan kwanciya wani zai ce to akwai tuka ko na ko ba ake cewa tuka da warwara na to ba tuka da warwara ba shine daman bayanin da yake so yayi yace abin da ke faruwa ko abin da ya faru shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan kwanciya kuma ya san tunda yayi sahabbai za su ringa yi to amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lura da abin da ke faruwa ko san larabawa ba su da wallo ko ya guri haka ne shirwal wando zani suke daura na ko dogon riga no ya fi to ba zani ba mayafi to ba madu ba bukar na sai suke daurawa to mazala ya lula idan aka yi wannan kwanciyar mutum sai yana barin al'aurarsa a waje yana barin al'aurarsu sai mazala ce a daina kar wani ya yi wannan kwanciyar na saboda ai bacci ne bacci kuma baka da control na in kana da hayyacinka ka san yadda za ka yi na amma yanzu za ka yi bacci duk yadda za a yi baka san me zai faruwa to wannan shi ne ainihin abin da ya faru shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga irin kwanciyar nan sai ya hana su ya sai kada ya yi dan me dan kada ya zama mutum ya kwanta kuma al'aurar shi tana waje a yanzu abin ya fito na ko ba so idan yanzu kaga mu muna da wandunan yanan za mu iya yi na shi ne magana mu za mu iya yi saboda ba wannan matsalar babu wannan matsalar da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa abubuwa suka faru sai ya hada kawai ya yi kudin goro don ba sai an ce ka yi kakwanta na ba daidai ba da sauran su a yi yadda zai shafi gaba daya al'umma eh wallahu ala na'am assalamu alaikum a kai ne mai bari ko ni ne mai bari eh to na malamin ma ba za a buba kenan kamar a to ai duk karatu Allahu alamu ne ko karatu da ba Allahu alam ba na ai duk karatu Allahu alamu ne amma bayanin da aka yi shine ba ba hanin aka yi ga dalilin hani shi yasa dilita safar hadisai wanda suke kawo kamar asbabun nuzul yadda na alkur'ani dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana karanta hadisai in har ya san dalilai hadisai to ya fi gane hadisan ya san me ya faru maza Allah ya ce a yi kaza me ya faru shi yasa wani lokaci ai wanda za su ga hadisai sun yi karo ba karo suke ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama hata bayaninsa da fatawarsa tana da alaka da irin halin da mutane suke ciki za ka ga mutane sun yi tambaya iri ɗaya amma amsoshin shi kata bamban wataƙila bari na yi misali wataƙila ku gane yanzu kai malami ne misali sai wani talaka talaka kutuk ya zo ya same ka da Allah ya je ya ƙara kusa da Allah kawai sai ka ce ka ringa azumi ko na ka dage azumin litinin na da kai dai a bayan da za ka yi yau istighfa da sau to da Allah sai a ce lisan malami sai dangote sai ya same ka sai ce ya Allah ka gaya mai zai yi kare kusa da Allah na? kaga kai ma ka canza na? e kaga kai da kanka ma kaga shi kenan yawa kaga kai ma kaga kaga fatawar hankali kaga ba iri da ya bace kowa to to haka nan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa za su zo mazala sai ga bukatuwarsu da abin da suka karkata da abin da za su iya sai ya fuskantar da su wajen wanda kuma shi zai amfanar da al'umma kaga ai ka bar shi zai ka ce ya bada dukiya kawai ta ciyarwa na kai mutane tirara ta shinkafa na yawa da siga da abin nan kuma shi kenan hakan Allah ya yi mutane kowa da ɓangaren da zai yi nashi in ya samu bayan ya yi wannan ya yi azumi to shi kenan ya zama gyara na to kuma inda zai ki wancan ya yi wannan sai Allah ma sai ya ki ya karɓa duk ila ba za ku gane da zai yi wancan ya ki wannan Allah ya bani kuɗi na ɓoye kuɗi na na hana kowa an gane na yi ta azumi na? na yi ta istighfari ba za mu wanye da Allah lafiya wallahi wani karatu ne mai sarkakiya amma mutum ya gane shi saboda ai Allah da sani shi yake yi ya bambanta mutane na? Allah baya kusure ba wanda ya samu ba wanda aka yi shi wai wani ko ba mistake babu Allah da sani shi ya bu dama Allah ya ce mun fifita waje amana ne mun sanya me ayan nan mun fifita shashin ku akan shashi hmm? na wara fa'ana ba'ada kun fauka ba'adin Allah ya ce muka ɗaukaka wasunku a saman wasunku ƙarshe ma Allah ya ce ne ya tafi da ba'adukun ba'adan sukuriya don wasu su samu masu musu hidima Allah ce da saman muka yi haka za ka komai na Allah tsare yake za ka inda Allah ya dosar da kai to nan za ka yi nan Allah yake so ka nemi aljannar ka fiye da ko'ina in ka shigo sauran layin to kaga an samu an samu mai kyau ya ƙara da wanka na kuma haka ake so mai kyau ya kara da wanka amma duk inda Allah ya sanya mutum nan yake yake abin nan za a yi a yi amma dai a yi me yake da suna ba kuma wai ana cewa misali wanda Allah ya wadata shi ba zai azumi ba ko ba zai ba haka ake faɗi amma inda yake zai ba da ƙarfinsa na ba kama wani ba Allah da ake ce wani ya ba shi haushi shi yana masallaci gashi talaka gashi yana da larura yana masallaci yana ta addu'a ya gano tun ya zo da fararen kaya da farar mota ya shiga shi ma ya kama kuma a sallah ya yi nafila kuma ya kama addu'a da shi ne wurin shi ba shi ce wai ka je ya baka duka na eh wai shi ya je na wato abin ba ta mare duk abin da aka ba shi shi bai ishe shi ba na shi ne tashi ya ce a ba shi duka duka bayan haka da a haɗa masa to kaga ba ba haka ba mutum zai kowanne amma dai ta inda Allah ya fuskantar da shi ne ya kamata ya fuskanta fiye da ko'ina Allah wa Allah na alaikum salam na
a yadda kake sai ka ɗan yi jinjina haka na? to ko ji tambayoyi sallama an yi sallama sallah yace wasu za su an yaminihi wa an shimalihi na akwai a littattafan kyau akwai ma ai sallama ta gaba na wanda suke gabanka amma dai abin da ya fi inganci shine dama da hagu na ce haka kuma in ka wajen haka ma ai da za ka ga mutane iri-iri akwai wanda har sai ya waiga sahun baya na irin lalle ya hango kudin na ji kowa ya samu na da akwai wanda kuma nan ɗin nashi zai duba na kafaɗarsa haka shi kenan ba ma mutanen yake duba akwai wanda har za ka ga har sai ya leƙa waye la ya samu na nahu a cikin a cikin sahu to shi ma mafi ingancin shine mutum ya ya sallama zuwa ga na damansa kawai sai ya kalli kafaɗarsa nan ya wadata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ala alam sanan shi ma amin wannan rangwadon ba shi an yi ta na akwai za ka ga kaman kaman kusan wato al'ada ko da ce yanayin jikin mutum ne in ya idar da fatiha na shi a dan rusuna irin ya dan cewa ya idar to akwai wanda kuma za ka gani duk al'adu ne misali a wurare wannan tun a masallatan juma'a da za ka ga in kana masallaci an yi sahu idan wani ya ce sai ka ji kuma ana gyaran murya yana tafiya na a cikin sahu ba ka ji ana yi eh kama ana kama wani iyayi to duk irin waɗannan abubuwa ne da shaidan yake sassakowa sai zama mutane al'adu sai su yi kokari sun bar shi shi yasa ake son a karanci sallah ta manzon Allah sallah sallama da yadda ya koyar kuma kawai a yi ta a tsaya a daidai nan Allahu ala gani a kaman ce dai ba shine na gaba ba shi ne ce shi ne sallaman gaba da na fari ai wannan din na gaba ne shi ma an wa na gaba sallama ne ba ya kaɗa kai ba ne lalala salala na bin kari za mu salli ala muhammadu ala muhammadu اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات يا رب العبد رب العالمين akwai dan wa da jiya ke cewa an yi masa fata na kaya a nan masallaci eh so Allah ya sa ba san ko an gan shi ba Allah ya sa na ba gani ba to kayan shi na sana'a gaba ɗaya je aka kwashe kayan shi da yake zuwa ya sai da rana gaba ɗayan su tsakanin isha magariba da isha to Allah ya sa wanda ya kwashe ya dawo da shi don wannan zalunci ne babba eh makaranta fatiha Allah ya fitar da su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على